بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا ديغا وتن ذو الحج يو لحدي ديغا وتن ذو الحج شكرة تدبو ديغا داري هلود أربعين دبيو هجرية wanda shine ya dace da sha ɗaya ga watan bakwai shekara ta 2021 miladiya za mu tashi a darasi na 95 a cikin karatunmu na muktasar zadul ma'ad na shekhu da'awatul islamiyya muhammad bin abdul wahab rahimahullah wanda muke gabatarwa a nan masallaci mai albarka na ihya sunna a kofar nasarawa a cikin birnin kano nigeria idan yan uwa za su iya tuna bayan dogon hutu da muka tafi tun azumi yau allah ya dawo da mu mun tsaya ne a faslun wa akmalul khalqi inda allahi azza wa jalla man akmala maratibal jihad muna kitabul jihad ne a cikin wannan littafi na zadul ma'ad ibn qayyim yana magana akan wanda ya fi kowa wato cika a cikin halittar Allah akmalul khalq wanda ya fi wato cikar halitta a wajen Allah shine wanda ya kammala wannan maratibul jihad shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aqidar sunna ko ahlus sunna ba wanda ya kai annabi kamala ba wanda ya kai shi cika ba wanda ya kai shi matsayi ba wanda ya kai shi daraja so a wajen Allah babu lamba ɗaya sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi bai da wata tawaya da za a soke shi da shi a halittarsa ko a ɗabi'arsa ko a addininsa bal sukan annabi taba annabi sukan annabi a cikin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da na gaya muku riddani barin musulunci ne so wannan ita ce aqida ta ahlus sunna shine akmalu al-khalq inda Allah to muka tafi can har muka karanta wasu ayoyi da am hasibtu Allah ce am hasibtu an tadkhulul janna da fadin sa alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun har zuwa ƙarshe awalaysa Allahu bi'alam bima fi suduril alamin waɗannan ayoyi gaba ɗaya ibn qayyim ya ce a lura da siyakin waɗannan ayoyi da abin da ayoyin suke ɗauke da shi ayoyin suna nuna cewa duk yadda bawa yake sai Allah ya jarrabe shi duk yadda bawa yake sai Allah ya jarrabe shi yana nuna mana cewa ba mu isa mu kubuta daga jarrabawar Allah ba su wannan karatun abin da zai yi mana bayani shine irin yadda bawa yake fada cikin ibtila'i a wajen Allah da kuma yadda zai samu lada a wajensa ta baraka wata alayyumul qiyama malam yake cewa fala budda min husulil alami li kulli nafsin an ga wurin ko lakin almu'mina yahsulu lahu alalamu ibtida'an ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة والمؤرض تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير إلى الألم الدائم وسئل الشافعي رحمه الله أيما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى فقال لا يمكن حتى يبتلى والله عز وجل ابتلى أولي الأزم من الرسل فلما صبروا مكنهم فلا يظن ko fala ya zunnu ahadun annahu ya khlusu min al'alamin battata wa inna ma ya tafa wato ahalul alami fil okoli fa'aƙaluhun man ba a alaman aziman mustamirran bi alamin munkatsi'in yasirin wa asfahuhum man ba al'alam al-munkati al-yasira بالألم المستمر العظيم أقول هذا وانا قبر ما لا يكي تشيوا دون ري duk mutumin da yake mai rai ne a duniya an hura masa numfashi to dole dole dole sai ya gamu da raɗaɗi a duniya ba yanda za a yi ka rayu ba a taɓa ka ba an gane alam ko raɗaɗi rayuwa da Allah ya halicci ɗan adam ko ya halicci mai rai to kowa da inda Allah yake jarabansa in an ce raɗaɗi wani abu da za a yi ma ka ji ciwo wani abu da za a yi ma ka ji zafi wani abu da za a yi ma ka ji ba daɗi labudda li kulli wato ahadin an yahsula kowane mutum indi mai rai ne ba ma sai ɗan adam ba sai ya gamu da wani ɗanɗano to amma mu'mini yahsulu lahu al'alam ibtida'an shi mumini yana gamuwa da raɗaɗin ne a farko summa takunu lahu al'aqibatu fid dunya wal akhirah a farko ya sha wahala ana nufin a duniya amma kuma wannan raɗaɗi da ya sha zai zama shine yake da rinjaye da samun kyakkyawan sakamako ƙarshen al'amarin shine al'aqiba a duniya da lahira ƙarshen ciwon ƙarshen raɗaɗin da ya samu to kuma insha Allah ta'ala shine mai samun nasara kenan wannan yana nuna mana duk imaninka Allah zai iya jarrabanka da wani abu mai raɗaɗi ya dame ka idan na ce raɗaɗi fa ba ina nufin wuta ta ƙona ka a'a ba ina nufin ka ji ciwo ba kadai duk raɗaɗi ne akwai abin da ba duka ba zagi amma wallahi za ka faɗa cikin raɗa ƙonewa za ka ji kamar ƙonewa kake ba daɗi wala Allah mu'amala ce da makota wala Allah mu'amala ce da iyaye wala Allah mu'amala ce da abokanai wala Allah mu'amala ce da wajen aiki mu'amala ce da malaminka mu'amala ce da abokinka mu'amala ce ta kasuwanci dole ne ɗan adam wata ranar sai ya gamu da raɗaɗi mumini ya gane wannan amma ya sani duk lokacin da ransa ya ɓaci ko ya ji damuwa ko ya faɗa cikin wani yanayi to insha Allah thumma takunu lahu al'aqiba fi dunya wal akhirah insha Allah duk abin da ya same ku duk abin da ka ji ba daɗi duk abin da ya bakanta maka rai duk abin da ya bata maka rai in Allah ya so yadda kana da sakamako mai kyau ranar tashi alƙiyama amma bi shart ka zama mumini wal mu'ridu tahsulu lahu ladhatu ibtida'an kukula a can a sama yace lakinnal mu'mina yahsulu lahu al'alam ibtida'an kun ji larabcin lakinnal mu'mina yahsulu lahu al'alam al'alamu ibtida'an zai gamu da raɗaɗin a farkon a duniya kenan amma dai ƙarshe zai samu nasara amma wanda ya kau da kai ga barin Allah tahsulu lahu lazzatu ibtida'an zai iya samun romo zai iya samun ɗanɗano shine lazza jin daɗi a farko zai ga ya more zai ga ya samu kwanci hankali watakila Allah ya mai jinkiri bai samu damuwa da mumini ma ya shiga shi bai shiga ba ma zai ga abubuwa suna ta tafiya normal sai ce ga kunan kuna sallah ku ba gamu da matsaloli ba muku ba mu damu da sallah ba ma amma kuma komi namu daidai al-mu'ridu tahsulu lahu al-ladhatu ibtida'an mai kauda kai zai iya yiwa mai barin Allah shine al-mu'rid ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى kenan wanda ya bar Allah zai iya yiwa ya samu wariyar duniya ya shakata ya ji daɗi a farko summa yasiru ila al'alami da'imi ibn al-qayyim yace sannan kuma daga baya zai wuce ya tafi zuwa ga me radadi dawwamamman radadi shine ina jahannama yaslawnaha wa bi'sal masir kun qarar wuta jahannama shine al'alamu da'im duk wanda ya kuskura ya mutu yana mai kaucewa Allah yana mai barin ubangiji tabaraka wata'ala yana mai barin addini to wannan zai gamu da al'alamu da'im raɗaɗi dawwamamman da baya yankewa wasu ila shafi'i rahimahullah an tambayi imamu shafi'i ayyuma afdalu lirrajuli wanne ne fi falala ga mutum an yumakkana aw yubtala a kafa shi a bashi duniya shine yumakkan wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun an yumakkana a kafa mutum a bashi abubuwa a yalwata masa abubuwa a yaye masa duk damuwa ya ji babu matsala ya ta samu an yumakkana a kafa shi ya zama ya kafu watakila a bashi mulki watakila a bashi sarauta watakila a bashi dukiya watakila a bashi kaza watakila a bashi kaza a dai kafa shi ya kafu au yubtala ko kuma a jarrabe shi wanne fi haka imamu shafi'i rahimahullah yace an yumakkana yace faqala la yumakkana hatta yubtala ai sunnar rayuwa ne ai ba za a kafa ka ba ai ba za a baka ba sai an jarrabe ka ko da duniyar ce ma za a baka to sai ka gamu da raɗayi wata rana in ka ga dama za ka iya tambaya ka ce a duniya akwai wani wanda zai ci bai ji raɗaɗi ba akwai wani wanda zai iya cewa shi ba abin da yake bata masa ko ba abin da yake bakawanta masa ko komi ɗari bisa ɗari babu shi ko da kuwa duniyar kake nema kake tarawa ya ce to ba za a makana ka ba har sai an jarrabe ka Allah ka ba mu ikon cin jarrabawa to Allah sai ba da sai ke rarrashi yace wallahu azza wa jalla btala ulul azmi min rusul ko min rusulihi Allah ya jarrabe ulul azmi min rusuli jama'a manya manyan manzanni masu matsayi da daraja a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah fa bai kyale su ba sai da ya jarrabe su kana tsammanin kai zaka kubuta karka ɗauka yawan sallanka zai sa wai Allah bai zai jarabe ka ba karka ɗauka yawan azumin nafilanka ya sa Allah bai zai jarabe ka ba karka ɗauka yawan sadakanka ko yawan iliminka ko yawan karantarwanka ko yawan matsayinka ko malantarka ko na abu ya sa wai Allah ba zai jarabe ka ba la ko annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta da ku anan sai da Allah ya jarabe shi bai kyale shi ba jarabobi da yawa ma manzo Allah shiga da su wata rana ya taba hawa jaki jakin ya tutsu da shi ya faɗi har ya ji rauni haka aka zo ana gaishe shi me ya faru ya rasulullah wallahi jaki na ne ya tutsu da ni na faɗo ya ji min rauni sallallahu alaihi wa sallam ibtila al'alam annabi ya gamu da alam ya rashin lafiya ya kwanta ta kai ga har sallah baya iya fitowa sai an ranga-ranga an jawo shi zazzabin da Allah ubangiji ya dora masa ta kai ga wallahi baya ita ka kafarsa sai dai yuhada baina rajulain a ɗauko shi ana janye da shi tsakanin mutane guda biyu wani ya rike wannan kafada wani ya rike wannan kafadar a zo a dangwarar da shi ya zauna bai isa ya miƙe ba wallahi saboda bala'in zazzabi ta kai ga sai an rinka ɗebo ruwa bokiti bokiti ana zuba masa bokiti bokiti ake sheƙa mai yana tiriri anan Muhammad sallallahu alaihi wasallam karanta hadisin Bukhari har wani sahabi yake cewa ya rasulullahi haka Allah yake dora ma zazzabi mai zafi yace kwarai kuwa yace to wannan yana nuna kana lada biyu ne yace kwarai ai duk wani annabi idan an zo dora masa zazzabi ko ciwo ai ninka mai ake yayi wannan yayi ciwo sallallahu alaihi wasallam Allah ya jarabe shi da matansa alam ne duk wannan radadi ne matansa suka yi mitin suka ce wahala ta ishe su rayuwar duniya abubuwa sun yi kunci babu abubuwa gidan annabi ba kaza ba kaza ba kaza suka hada mitin suka kira shi yazo ya zauna kowa ta tashi ta yi bayani ba a kawo mata kaza ba ba sarkar kaza ba kaya kaza babu kaza babu kaza suna matsayin matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba kaza ba kaza aka ce ya dade bai shiga damuwa irin wannan damuwar da ya shiga ba ya zauna ya kalle su yace shi da Allah ya turo shi ya yasa a guji duniyan nan Allah ya bashi zaɓi ya zaɓi lahira yau iyalinsa ba za su yi haƙuri ba kaza kaza kaza kaza har yi zuciya ya fushi sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda tsabar alam radadi ina baku misali ne na radadi ga duk darajar ka sai Allah ya jarabe ka har sai da annabi ya- ta kai ga abu ya shiga tsakaninsa da iyalinsa ya fushi ya rabu da su wata guda kai yanzu kaga duk zafin ka duk yajin da kake da ai da dan dama dama dai kana kwana a gida wata guda wata guda saboda an mai ba daidai ba wani ya zo ya ritsa shi ya kama wuyansa ya shaƙe shi ya murɗe ya ce ka bani dan daga dukiyar Allah ba dukiyar abu kazanka ba har sai da ya jin masa anan alamar murɗe masa wuyan da ya sai da ba ni sunan shi sai da zafin sa ya dame shi ja jan wuya ya ya fito alamar shatin naɗe mai wuyan da ya yi ya tashi ya je ɗauko masa abin da Allah ya hore ya kawo mai ya kama hanya kuma ya tafiyarsa wani ba yahude ya bashi bashi suka yi alkawari da shi kamar da imam bukhari kan a cikin al'adabul mufrad ya ba wa annabi bashi suka yi alkawari da shi cewa ranar kaza lokaci kaza manzon Allah zai dawo mai da abin da ya bashi bashi ya karbi bashi alam wannan radadi ne yanzu annabi yakan je ya ci bashi manzon Allah ya ci bashi alam radadi ne na rayuwa so ba wani mamaki dan matsi ya same ka kaje ka nemi bashi ba yahudan nan saboda yahudanci sai ya karya alkawarin ya dawo gurin manzon Allah ya ce sai an biya shi sai manzon Allah ya ce ba mun yi alkawari lokaci kaza zan biya ka ba ya ce eh na fasa ya rufa shi da maganganu ya ta gaya annabi magana sahabbai suka tashi za su bubbuge shi ya ce da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqala ku kyale shi duk wanda yake da haƙƙi a kanka ya baka wani abu yana da abin da zai ce a kanka ai duk wanda ya ɗauki wani abu ya baka ka karɓa to ai kaga tunda yana da haƙƙi a kanka ai sai yanda yayi da kai ya Allah ka raba mu da cin haƙƙin mutane Allah ka raba mu da zama bayi a hannun mutane saboda haƙƙinsu da yake hannunmu duk wannan jama'a alam ne raɗaɗi ne annabi ya yi rabo a masallaci duk kuna rike misalan ko annabi ya yi rabo a masallaci ya ba wani ya ba wani ya ba wani ya ba wani ya ba wani ya ba wani a cikin masallacin kafin a tashi wani ya ce wannan rabon ba Allah a ciki ɗab sai a kunnen wani sahabi ya ce wallahi sai na gaya annabi ya je ku ya same shi ya gaya mai ran annabi ya ɓaci fata ma'ara wacce rasulullah sallallahu alaihi wasallam fuskarsa ta canja ran sai ya ɓaci ta yi ja ya ce man ya adil idan lam adil ya ce idan ni ban yi adalci ba waye zai adalci a wata riwayar idan Allah da manzansa ba su yi adalci ba waye zai yi adalci a duniya waye koya muku adalcin ma kuka san adalcin na'am yana tare da su yana taimaka musu yana kaza yana kaza amma duk da haka bai hana wani ya zo ya ce masa ya bata masa hadi alam annabi a ƙarshen rayuwarsa a ƙarshen rayuwarsa sai da ya je ya ciwo bashin kwano kwano na abinci kwano nawa talatin na abinci ya ba da jingina na kayan yakin shi kuma ya mutu ya bar duniya bai iya biyan wannan kwano talatin din ba Allahu akbar annabi ya bar duniya da bashin abinci a gidansa hada alam wannan radadi ne hada ibtila amma kuma kaga Allah ya bashi matsayi shi an- an- manzon Allah ne to waye ce maka dan kana da matsayi Allah ba zai jarabe ka ba waye ce maka dan kana shugaban kasa Allah ba zai jarabe ka ba waye ce maka dan kana gwamna Allah ba zai jarabe ka ba waye ce maka dan kana sheikh Allah ba zai jarabe ka ba waye ce maka dan ka zama wani Allah ba zai jarabe ka ba wallahi kowa yana cikin jaraba amma shi mumini duk lokacin da Allah ya jarabe shi wannan jarabawar a duniya ce kawai ta, ta ƙare amma a ƙarshen kes ɗin a ƙarshen wato yanayin abin shine da nasara to idan wannan annabi ne Allah ya jarabe shi wannan abubuwa to ni da kai a ce mu shafa kan mu ruwa kowa sai haƙura wallahi nake gaya maka a gidanka za a jarabe ka da alam matarka da kake so ɗari bisa ɗari ko dubu bisa dubu ko ko miliyan bisa miliyan ko da ke wani ya ce yanzu ba ba a faɗan haka ba wani maganar so wai ɗari bisa ɗari babu kai dai kai dai a lallaba kawai dai saboda ana karya alkawari su mazan suna karyawa matan masu karya wallahi malam in mace ta tsaya ta yanka maka wata tsiya a gida na rantsi da alaji za ka maka tashi sama kuma ba yanda za ka yi ta ba yanda za ka yi ta ka fahimci karatuna sosai yawwa ba yanda za ka yi ya za ka yi sai ka zuba ido in ka yi zagi ba zai amfani ba dukanta za ka yi ba 'yar gidanku ba ce ba korarta za ka yi ta tara maka yaya wa zai riƙe maka yaya za ka yi fushi da ita ne dole sai ka dawo wata rana sallamanta za ka yi za ka je ka auro wacce kuma ba za ta riƙe maka yayan ba ka yi zuciya ta ɓata maka rai ka sallame ta tsohuwarka za ta ce ko ka mai da ita ko tsine maka ko babanka ya ce ba ni ba kai a kan matarka saboda ta samu fada a wajen tsohonka ya za ka yi da ita wani ya ce wallahi malam haka nake ganin ta ba yanda zan yi da ita kawai yanda ka san in murkushe ya ce na rasa mai ma zan yi alam kowa da inda Allah yake jarabansa za ka iya samun alam akan ɗanka raɗaɗi ya ta buga maka kai ka rasa yanda za ka yi da shi a rijiya za ka jefa shi a'a ba a jefa da a rijiya wa idal ma'udatu su'ilat bi ayi dhanbin utilat ya kai shi an daure ya kai shi an daka ya bashi kashi ya ji masa rauni ya ce ba ni ba kai yayi kaza duk abin da zai yaki kwanan nan wata mata ta yi mun waya daga wani gari take cewa akar makalla ta ce ina da ɗa yau shekara kaza da mutuwar ubansu ya banni da wahala na gode wa Allah su su kaza ne ni na gama wahalhalu da komai da komai amma yaron nan ba shi da aiki in ban da tuna shan giya neman mata sata duk wani abin da ka sani na rashin mutunci yaron nan akwai shi a ciki ta ce malam na rasa yadda zan da shi na yi addu'a na yi sallah na yi sadaka na aika masallatai na yi duk abin da zai na je umra na je hajji duk abin da zai yaron nan kullum tayar min da hankali yake don allah malam ko ya halatta sa masa shinkafar bera ya mutu in huta na ce ai haƙuri hajja ta ce na gaji zai kashe ni bakin cikinsa ya ishe ni babu wani abin kirki da yake yi ita a fahimtarta haza alam raɗaɗi ne wani ya bugo waya ya ce yau shekara ta kaza a hannun mai gidana muna kasuwa shekaru barkate goma sha amma wallahi akramakallahu baya biyan mu hakkinmu daidai da rigar da za mu sa baya biya baya ba mu kuma wani gari ya je ya kai mu mu da zuwa mu je mu ga iyayenmu sai shekara ya ce wallahi ina da uba gajiyayye ina da uwa gajiyayya ina da kanne mata ina da yan uwa da suke bukatar taimako ana cewa ina aiki da gurin wani amma ni kaina abin da ake bani baya isa ta muna tara masa miliyoyin kuɗi amma wallahi malam baya baya biya mu hakkin mu malam ya halatta in rinka ɗiba a cikin kuɗin nan ya ce to yau in na rabu da shi ma kusan shekara ashirin ni ban je jami'a ba ni ban je na bude sana'ata ba ni ban je na yi noma ba ni ban je na yi karatu ba ni ban je na kare a ƙarƙashin sa yau shekaru kaza amma ko filin da zan gina gida da matata babu amma baya biyan mu hakim kuma zai ce na yi duk inda za a je aje alam raɗaɗi wani a jami'a sai yake gamuwa da alam wani a gurin yan uwa wani babansa shine alam dinsa in nace alam ina nufin radadi wani yayansa shine alam ɗinsa wani mahaifiyarsa shine alam ɗinsa to kar ku taɓa tsammanin za ku iya rayuwa ba tare da kun gamu da alam ba amma mai imani zai gamu da wannan raɗaɗi a farkon sha'ani amma a ƙarshe shine mai mai samun nasara sosai ka tuno jarrabawa da kake fama da ita talauci ne bacin rai ne damuwa ne rashin jituwa ne da wane cutar da kai da ake yi wani zai ce maka wallahi wane yana cutar da ni a rayuwa na rasa yadda zan yi da shi Allah shine shaida wane yana cutata alam ɗinka kenan to sai kai haƙuri insha Allah ta'ala zaka samu al'aqiba fi dunya wal akhirah Allah ya jarabi manzan manyan manzan manzanni falamma sabaru makkanahum da suka yi haƙuri sai Allah ya kafa su kana so ka samu kafuwa ka yi haƙuri fala ya zunnu ahadun annahu ya khlusu min al'alamin battata kada wani ya taɓa tsammanin cewa zai kubuta daga wani raɗaɗi kwata-kwata dole a farkon rayuwa kuma ku tsaya ku lura da wannan wallahi galiban dole farkon rayuwa sai Allah ya jarabe ka wani ya zo yana kuka wallahi tallahi shi yana cikin damuwa shi yanzu kaza wallahi yana son kaza babu kaza babu kaza haƙuri za ka yi dole ita rayuwa mataki-mataki ne ba yanda za a yi haka kawai saboda Allah yana so ka girma ana haifar ka daga yau kawai ka zama ɗan shekara arba'in ba zai yi ba don Allah ya nuna ma abu ana bin sa hankali ne dukiya ku da kake ganinta ba yanda za a yi a rana ɗaya wai mutum ya wayi gari ya zama mai dukiya haka ilimi mutum zai ɗebi shekaru yana wahala ya ta fama yana tarawa ba ma wanda ya san da shi ko tambayan kama wani wani ba za a zo a tambaye ka ba sai kuma can ƙarshe sai kaga Allah ya maka haka mulki ba irin bibiyan 'yan siyasa da bakai ba yaron 'yan siyasa kaje can kaje can kaje can kaje can ka yi duk kame-kamen da za ka yi su ka tsaya su kayar da kai ka tsaya su kwantar da kai ka tsaya su yi duk abin da za su yi daga baya kuma sai Allah ya buɗa maka idan ba ba ku fahimci wannan a rayuwa ba wallahi za ku sha wahala yaro dole sai ka je firamare da yaro dole sai ka yi naziri sai ka gama sai ka shiga firamare sai ka gama sai ka shiga jami'a sai ka yi rayuwar jami'a sai ka dandana kudarka wata rana a jami'a muna jaraba muna invigilating yara dalibai na ga wani ransa ya ɓaci yana ta gumi ta jarabawa yana ta abin nan shi da Allah malam na ce ka yi haƙuri lokaci ne malam ɗin ma da kake dubawa ni ɗin da kake gani na ni ma na shiga wannan kwakwar alam ne na'am mun zauna a jami'a mun yi karatu mun ji tsoron jarrabawa mun shiga uku mun gigita mun yi zaman talauci mun yi zaman babu mun yi zaman rashi amma lokacin ya wuce ni kuma yanzu na zama lakcaran ka kuma dole ka haƙuri ka amsa jarrabawa in ka ce in baka maki in baka ci ban danna maka jiro haka rayuwar take wallahi malam alam ai wata gada ne dole kowa sai ya bi ta so ba yanda za a ka ce wai wai kawai haka kawaye gari wai ka ganka wai wai gashi kyau ka zama kaza idan kuka yi haƙuri za ku samu idan kuka yi hankoro to ko dai ka zama ɓarawo ko ka zama azzalimi ko kuma ta ƙare maka ma ka je ka mutu ma baka samu ba so rayuwa mataki mataki ne wallahi malam na taɓa ba ku labari a ɗaya daga cikin manya-manyan attajirai a garin nan waɗanda suke ja alhamdulillah suna tafiya abubuwa suna tafiya musu yake ban labari wata rana ya ce malam kenan ya ce malam a garin nan malam ba abin da har tsince-tsincen lemo in je wurin mai sai da lemo irin rubabbun lemukan nan su nake bi nake tattarawa in babbare irin wanda zan bare ya ce sau nawa muke zuwa na ibawa muna muna tsintsince rubabbun ayaba amma yanzu ina gaya muku sunansa za ku ce kai ya ce malam na yi dako malam na yi wanke-wanke ya ce anguwanmu duk layin unguwanmu duk na musu wanke-wanke akwai wanda yayye na ne ba dukan da ba su yi min ba na yi almajiranci na yi waye na yi waye amma yanzu ya zo duk unguwar duk gidan da aka daga shi yake sai da shi yake sayan gidan shi din ne kuma fa duk gida in an daga sai a ce aje gurin wani yace waɗannan da ne musu wanke wanke ne musu kaza ne musu kaza din yanzu duk su suke zuwa suke neman alfarma a wajena in na tashi da azumi duk in musu yayyafi kuma duk su karbe duka duka wannan fa malam bai wuce shekara kaza ba yayi hakuri wani cewa ya wallahi malam makaneza nake yi makaneza inji nake ajiyewa a bakin titi in buga in zauna in yi tagumi Allah ya sa a yi faci shi kullum addu'a sa Allah sa mota ta yi faci Allah sa iskan wani ta sassace saboda ya buga maka iska ya samu ne ya samu na kashewa amma yanzu ya zama wallahi gwamnan garin su ma bai isa wani abu bai neme shi ba amma fa mai makaneza ne kuma inda yake makaneza nan yana nan har yanzu wani shi ma zo ya kafa ya dora gurin hadihi alhaya da Allah ya halicce kai kaga cikin hikimar ubangiji da kana jariri ba daga halittar ka kai gemu ba wannan gemun na da za a duba wata shekaru da suka wuce 40 watakila ko kasa da haka da babu shi da za a kamun hoto na haka ina yaro ba zan gane ba wata ranar abokina wani abokina can da muka irin firamare din nan ya kawo mun ya kawo mun hoton mu muna muna muna makaranta kai na sha dariya nace a Allahu akbar rayuwa kenan malam wallahi hadi alam dole sai ka shiga wani yanayin da daga baya kai kanka idan ka zo zaka ce da ba haka kake ba da ya zo dai tukunna ya ce kai ina kake ni anan na ce ni ba na ciki ya ce wallahi kana ciki ya ce wallahi kana ciki sai gashi hoton malam ya zo ya nuno min gashi wata kai Allah ya yanzu ni ne wannan yace wallahi kai ne na dauko wata fulawa haka irin yara din na irin a wasa fulawa da za a dauki wata sai ne haka wai irin na daga fulawa din nan ga rushe shan kai in ga maka na mun mahaifiya ta wata rana wata yaya ta wata yaya ta tana tana tana in na mata laifi sai ta zo ta rankwashe ni ta ce mai shegen katon kai sai mahaifiya ta ce ki daina dukan wannan kan karatu ne a ciki wallahi tallahi malam wallahi tallahi nake gaya maka amma yanzu kaga ai babu kan ya yi normal ya baje duniya ta bazar da shi to waɗannan abubuwa ne aka ramkala duk kowa idan ya duba in kai ruwanin ɗin rayuwarka wallahi shi kamar ba kai bane alam alam to daga ƙarshe kuma akram kalla idan ka zo kai gaba kai gaba da mutum gaba yake gaba yake gaba yake gaba yake inda za a nuna maka hotonka na shekara bakwai ka ɗauko hoton ka duba sai ga da ba haka ka sa hularka ba gaskiya yanzu da ba haka ba ka za sauransu kai wallahi tafsiri nan malam jafar yake gabatarwa na a nan gadon kai Allah ya masa rahama wata rana malam sa'idu ya zo bai na ja baki da na zo irin coincidence haka abin ya malam ya ce abdallah zo ka ja baki na zo na hau wallahi daga ni sai irin rigar baccin na zo karatu na zo na zauna da yar hula ta tashi kafi yana ci na zo ina jan bakin nan wata rana a sunna tv aka sa karatun nan ban so aka sa karatun nan mu gaskiya Allah da na gane wani aboki na turo ce ya ce to ka je ka ganka yadda kake abun ba kyan gani ina ganin cewa da bai kamata ba lakin hadi alam dole sai ka bi a yanzu din nan yadda nake watakila in na ƙara wasu shekarun in gaba gaban zan yi sai in ga da ba haka nake ba to haka kowa yake to idan an je ƙarshe an je pik sai kuma a gangaro ƙasa an gane idan mutum ya kai cikansa to kuma sai ya rinka yin ƙasa in dukiya ce ya kai ƙarshe in da shine na ɗaya to sai ya dawo shine na uku shine na bakwai shine na kaza da kansa zai fara cewa a mu ai lokacin mu yayi inda yana ji da kaza yana gadara kaza su ne masu kamfani kaza su ne masu kaza su ne masu cinikin kaza ya kai ƙarshe ya gama yi to sai kuma ya sauka to haka al'amarin kuma suke kuma komi da ka sani kullu shay'in duk abin da ka sani a duniya idan ya kai wani matsayi to sai ya sauka na'am manzon Allah sassan yana taguwa idan aka zo ana yin tsere da taguwa ko dokin sahabbai ba a tsere nasa ba a wuce na manzan Allah sallama saboda gudunsa da waye da sauransu amma wata rana da aka zo sai aka tsere na annabi sai sabai suka ce ya rasu gashi kuma an tsere sai ce haka rayuwa take duk abin da ya kai matsayi wata rana sai ya yi ƙasa Allah sa kuna ganewa so dole za a gamu da me za a gamu da al'alam a rayuwa raɗaɗi to amma shi mai imani yana yin haƙuri Allah ya sa kun gane misalan da na buga muku shi yasa ibnu qayyim ce fala yazunnu ahadun annahu yakhlusu min al-alam al-battata kada wani ya taba tsammanin zai iya kubuta daga radadi kwata kwata wallahi babu da tun da ka kuskura ka bari ka zo duniya ko zancenka ya ƙare zancenka ya ƙare wa inna ma yatafawatu ahlul alami fil uqul masu radadi a hankalce wato sukan samu fifiko ina fata ana fahimta anan abin da ibn qayyim yake so ya ce maka duk wanda Allah ya jarrabe shi ya jarrabe shi ya jarrabe shi da yawa to sai kuma Allah ba shi hankali da tunani anan sai ya ce fa aqaluhum man ba'a alaman aziman mustamirran bi alamin munqati'in yasir wanda ya fi kowa hankali a cikin mutanen da aka jarrabe su da raɗaɗi a rayuwa a aƙalin man ba alaman aziman wanda ya sayi raɗaɗi wato mai girma mustamir mustamirran mai ci gaba bi alamin munqati'in yasir da kuma raɗaɗi gajere wanda yake mai wucewa zai fassara wa asfahuhum wanda yafi kowa wauta man ba al'alam al-munqati al-yasir wanda ya sayi radadi gajere mai yankewa bil alam al-mustamir al-azim da kuma radadi mai wucewa mai girman gaske wannan larabcin gaba ɗaya abin da yake nufi malam ibn qayyim abin da yake nufi mutumin da Allah ya taimake shi ya haƙura da raɗaɗin duniya wanda duniya gajeriya ce mai ƙarewa ce ya ce ya yadda ya sha wahalar duniya amma ya samu lahira ita ce dawwamammiya ta wannan shefi kowa hankali mara hankali wawa shi ne wanda yake gani a shi gwanda imore yanzu a duniya ya karbi gajeren jin daɗi sannan kuma ya je ya karbi dogon raɗaɗi wannan shine mara hankali kenan anan duk abin da Allah ijarrabe ka da shi a nan duniya ka sani gajere ne yasiri ne munqati ne wal akhiratu khairun wa abqa bal tu'thiruna al hayata ad-dunya والآخرة خير وأبقى وما عند الله خير abin da yake wajen Allah shi fa alheri wallahi akramakallahu duk abin da Allah ya jarabe ka da shi a wannan duniya ranar da ka mutu idan ka mutu da imani to zaka gane cewa wallahi malam duniyar gajeriya ce kuma ba a yi komai ba kama manta ya zo a hadisi mun karanta da ku a nan karatunmu na ahkamul jana'iz manzo Allah ya ce idan Allah ya ɗauki mafi kowa jin daɗi a duniya ya tsunduma shi a wuta wannan shefu kowa jin daɗi a duniya ya tsunduma shi a wuta wallahi ranar da aka sa shi za a tambaye shi ka taɓa ma jin daɗi a duniya shi ce wallahi bai taɓa jin daɗi ba ko rana ɗaya ya manta wannan bala'in na wuta ta mantar da shi idan ku aka ɗauki wanda ya fi kowa wahala a duniya aka sa shi a gidan aljanna sai a ce da shi ka ma taɓa wahala a duniya sai ce wallahi bai taɓa wahala ba ya manta akan mukalla ko wasu fa wasu fa malam mutuwa hutu ce a gare su wallahi malam wani idan ya mutu ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali kenan har abada ya rabbi ja'alna minhum ya Allah ka samu a cikin su wani kuma kaga wannan duniyar to iya jin daɗin sa na ƙarshe kenan wallahi duk ranar da ya kuskure ya kwanta ya mutu aka kai shi kabari to ya gamu da wato al'alamul mustamir adda'im raɗaɗi dawwamamman raɗaɗi na har abada babu shi ba fita saboda ya mutu babu imani so ku yi ƙoƙari ku zaɓi abin da yake hannun Allah ku zaɓi sakamakon Allah ku zaɓi abin da Allah zai ba ku ya fi abin da za ku karba a nan duniya shi ne abin tausayi a ga mutumin da Allah zai ba shi dama a hannunsa ya yi ta zaluntar mutane astagfirullah yi ta cutar mutane saboda yana mulki ko yana sarauta ko yana jin daɗi a ganinsa Allah mai hikima irin nasa a karan kallawo ko mulki ne fa nan duniya fa bai da wama fir'auna yana da ransa sai da Allah ya nuna masa wulakanci bai mutu ba ya nuna masa yaro dan gidansa da ya tashi ya ciyar da shi abincin gidansa ya zo ya girgije kujerarsa annan Musa kenan yana fada yana fada wanda fir'auna fa cewa yake ana rabbukumul a'la ni ne ubangijin kuma daukake amma sai da ta kai ga yana cewa fa shi Allah ne wa mabiyansa amma sai ga annabi Musa yana nuna masa yatsa yana cewa ka ji tsoron Allah abbata bani Isra'ila ka bautar da bani Isra'ila ka mai da su bayi qala fir'aunu wa ma rabbul alamin fir'auna saboda bala'in mulki da ya sha yake gaya wa annabi Musa da mutane wai waye rabbul alamin bai yadda ba amma yau ina fir'auna to shi za ka tausaya wasu masu mulkin dan mutum ya hau wani gajeren mulki ya ta rashin mutunci ko ya ta rashin hankali saboda jahilci da rashin sauraron wa'azi ai kana fara hawa mulki to ka ɗauka ka sauka ba abin da ba za a yi ba ƙwarai kuwa ku sa a daki mutane saboda za ku wuce ku tattoshe wa mutane hanya saboda za ku wuce in kun zo guri kowa dole ya tsaya za ka yi ka gama wata rana za ka zo ɗaurin aure ma ba a san ka zo ba wallahi ko ba ka bane hadihi duniya wa uddu hadha min al'alam aidan ku irga wannan shi ma na cikin radadi kana cikin mulki a sauke ga an je wani taro matar wani excellency ana cewa ha excellency a lokacin da suke mulki ita ce ha excellency idan ta zo ta tsaya sojoji ne a bayanta da 'yan sanda ne da mofol-mofol da mata da suke binta tana kada kai tana kaza tana in ta sa gabanta sai yadda ta ita ce kaza ita ce kaza kwatsam mai juyi sai ya juya zaɓe sai ya juya sai wani ya karbi excellency din sai aka ce ku tattara kayanku daga nan gidan ku fita shi ne sakon farko ai ku fita daga gidan mulki ku ajiye mukullin motar da kuke mulki jifa-jifai da kuke hawa kuna yawo a gari kuna ganin kowa kowa baya ganin ku kuna cikin bakin gilas ku fita aka fita aka sauka sai gashi wata rana an zo taro sai gashi ta dawo bayan wata high excellency din su ne 'yan rakiya tsohuwar ha excellency kenan shekaran jiya fa ita ce amma ka duba duniya ta juya juyin waina to haka duniya take duk wanda ya samu dama ya ƙi abin alheri ya ƙi abin arziki wallahi tallahi sai ya yi da na sani kuma na gaya muku laukanatid duniya ta dumu liwahidin lakana rasulullahi hayyan wa baqiya da duniya tana dawama don wani mutum da annan Muhammad yana nan yana raye da bai bar duniya ba lakanatid dunya tadumu li ahliha a wata a wani wani kauli da a ce duniya tana dawama to da annabi shine na farkon dawama to ina yake yanzu baya nan musamman masu mulkin shekara hudu abin tausayi ta ihu ana ka taimaka ka taimaka baka ji waɗanda masu cewa ka taimaka ka taimaka ɗin ranka ya daɗe wallahi tallahi addu'o'insu ne Allah yake taimakon ku da shi kuma na rantse maka da Allah guda ɗaya ba ka bi na ba shi rantsuwa duk wanda ya samu dama bai taimaka wa mutane ba bai ba su haƙƙinsu ba sai ya yi da na sani sai kuma ya ci yatsa kuma duk abin da mutum yake gadara ya tara ko yana tarawa ka ba shi lokaci akwai mahandama akwai ɓarayi akwai azzalumai akwai wanda kudin talakawa kudinsu ne komai nasu ne sai abin da suka ga dama za su shigar abin da suka dama za su rike ku gama tarawa akwai waɗanda duk sun tattara abin da suka tara sun gina gidajen da ya fi kowa yanzu yau gidajen su dillalai ne suke za suke sassarawa ana yayyanka gidajen ba zai zaunu ba ina jiniyar babu ita wallahi malam sai mutum ya wayi gari ya zo masallaci ma ana kokarin nema masa ina zai zauna da ku in zai zo masallaci hudu ba juma'a amma jinkirta ta ake saboda ranka ya dade bai zo ba amma yanzu fa wurin zama ma wallahi sai ya riƙe a same shi wani fa ɗaurin aure ya zo duk aka ba aka mummurkushe shi mutane suka tattashi sai wani ya zo ya ce kai wannan fa tsohon gwamna ne ko rashin mutunci da Allah tsohon gwamna ne fa yana zaune ya ce ka kyale su ka kyale su ka kyale su duniya kenan na'am ba daɗi ba a so a faɗa ni ko gani nake yi taimako ne ka gaya mutane wannan abin saboda lokaci ne kake da shi gajere za ka sauka za ka sauka wanda suke abin kirki ma ya suka kare walta wannan aikin banza so ku taimaka mutane ku yi gaskiya kuma ku ƙaunaci gaskiya kuma ku so masu gaya muku gaskiya ku daina bari ana ɗora ku ake kyambera akwai mutanen banza da suke kewaye da duk wani shugaba da ka sani ba su da kirki suna nuna musu gaba ɗaya duniyar tasu ce kuma suna nuna musu kamar su ne a dawame kuma ba sa gaya musu gaskiya ba sa gaya musu gaskiya suna gaya musu abin da suke so suna gaya musu abin da zai musu daɗi ba wai abin da yake shine daidai ba saboda me za su samu to yayi asara wanda ya kare rayuwarsa yana zuwa yana buɗe bakinsa ya je ya faɗi wani abu don neman yardar wani a duniya ya yi ƙarya kana ganin zalunci ba za ka yi magana a kai ba saboda wani abin da za a baka ko abin da za a tsare ka hadi hiya duniya la tadum hiya duniya aqallu min al-qalili wa ashiquha adhallu min ad-dalili ita ce duniya ta fi kaɗan kaɗan in ji mai zuhudu wanda irin gume ta kuma ya fi kaskanci kaskanta kuna tare da ni? طيب فإن قيل كيف يختار العاقل هذا قيل الحامل له على هذا النقد والنسيئة والنفس موكلة بالعاجل كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة يتي إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا إن هؤلاء يحبون العاجلة إن جي قرآني سنة سن عاجلة سنة سن دنيا أما سنبروا وترانا من بلاء النوي أبا ينسوا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا كذي قرآني مالا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا يتي إن هذه تذكرة wani yana cewa ibn qayyim yace to yaya mutum mai hankali zai zabi wai ya samu moriyar duniya ya wulakanta a lahira akwai annaqadu akwai annasi'a annaqadu kudi hannu annasiya kuma me jinkiri ita ran dan adam jama'a kullun ran dan adam da kake gani ko an rataya shi ne da shi a yi yanzu yanzu kawai ta yi ta kare a bashi kawai ga kudi na naira miliyan ashirin naka ne za a sa maka a kamfani kamfanin tabarmai kamfanin lemo kamfanin kwai kamfanin tsumma kamfanin kaza za a rinka juya maka bayan shekara biyar ka zo za ka samu ninki ninki dan adam da yake an gina ran dan adam da bil'ajin ne gaggawa su ta ba ni kudi na dai kawai yawanci ba mu yadda ba ga kudin ka na naira miliyan kaza bari in juya ma bari a ma kaza sai ce a'a a bani yanzu a bashi yanzu ya cinye to shi yasa salaf suke cewa daga cikin mu akwai wanda suka karɓi rabansu na lahira a nan duniya suka cinye su aka ba su rabansu na lahira suka gina manyan gidaje aka ba su rabansu na lahira suka auri jajayen mata aka ba su rabansu lahira suka hau tabka tabka motoci aka ba su rabansu na lahira suka ɗinka rigunan da suka ga dama aka ba su rabon lahira suka mulki wanda suka ga dama aka ba su rabon lahira suka tuka wanda suka ga dama suka kwantar da wanda suka ga dama suka kashe wanda suka ga dama suka yi abin da suka ga dama amma walaysa lahum fil akhirati min khalaq ba su da rabo kuma a lahira wallahi tallahi a cikin mutane akwai wanda sun gama cinye rabansu na lahira mutuwa kawai suke jira su shiga wuta shi yasa kullum salafu salih magabata na kwarai suna faɗa cewa mu yi ƙoƙari mu fifita lahira samun lahira akan duniya yanzu in aka maka analysis din duniya akan maka lawo ga ta nan kamar haka akwai wani wanda yake mai wadata ne da baya ciwo akwai wani wanda yake saboda wadatansa ba a bata masa rai a cikin wadatan ma za a bata mai rai akwai wani wanda yake saboda mulkin da yake yi zai dawama a kai zai dawama da jin daɗi da kwanciyar hankali to ina so a gaya mu wai me mai daɗi a duniya menene abu mai daɗi a duniya wani jin daɗi ne dawwamammen da baya karyewa wani abu baya ginda ya shi mafi zikrullah wannan harka ce ta lahira zikrullah wa man wala to amma a duk da haka din muke kashe kanmu akan duniyar kaga mutum yana fada da Allah saboda Allah bai bashi abun duniya ba watakila kuma ya tanada masa lahira ne bai sani ba jira ake kawai ya mutu ya shiga lahira mutum ya rena abin da ubangiji ya masa wani kuma yana dagawa yana ganin Allah ma bai isa ba to shine ibn qayyim yake cewa a da mun qur'ani ya faɗa bal tuhibbuna al-ajila ku ajila kuke so duniya kuke so wa tadharuna al-akhirah sai kuma ku bar lahira hadi tabi'atuna wannan ita ce dabi'ar mu a gina mana duniya mu so duniya mu manta kuma da me da lahira ga yanda take diban mu duniya nan tana yaudaran mu wallahi iya yaudara in ka samu abu mai yaudari irin duniya an gama wallahi malam wani lafiyarsa kalofa malam tar ana komai da shi kawai ya dan ji yar mura mura ne take damu sai ya burga mota ma ko ma abin nan bai abin nan ya ce bari ya je ya ga likitansa daga saukarsa a mota daga zuwa yana kwankwasa wa likita daga faduwarsa da mutuwa babu gwaje-gwajen da likitan nan bai yi ba duk boko duk turanci duk abin da zai gaba ɗaya ba abin da bai yi ba amma me ya mutu aje kuma a tarar da dogon lissafi da hisabi ya Allah kai mana afuwa to dan za mu dakata dan a ƙarshe za mu tashi ya ce wa hada ya hasulu li kulli ahadin rashin jin daɗi ko bacin rai ko damuwa yana faruwa akan kowa da kowa abinda zai zo nan gaba ya fi ban tausayi da damuwa in ka kwatanta shi da irin wannan rayuwa da muke ci rayuwa wacce take malam Allah da ya mana afuwa ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ikfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته